ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نعم يوم منا شاديا دوتن بقوي وتر رجب رجب الخير هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine ɗinmu na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-mukhtasarul mufidu fi bayani dala'ili a ƙasami tauhid littafin abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba wancan sati da ya gabata ba wannan wanda ya wuce ba shine satin da muka kalkale muka kuma kwalkwale karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alaniya a kuma a wannan ne muka zo da wasu littattafai kusan akalla guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu cewa in sha Allahu ta'ala za mu zaɓi ɗaya daga cikinsu domin ci gaba da karatu bisa alkawarinmu na cewa duk daren asabar daga nan har mu koma ga Allah dare ne wanda za mu dinga karantar da tsantsan tauhidi da aƙida to a cikin wannan littattafai da muka zo da su sai dukkanmu kusan muka nemi zaɓin Allah akan wanne ya kamata mu ɗauka domin karantarwa muka ce littafin da za mu saka dole ya cika wasu ƙa'idojinmu guda uku kafin mu saka shi domin karantar da shi daga cikin ƙa'idar shi ne na farko littafin ya zama littafin aƙida ne kuma littafin tauhidi ne wannan dole littafin ya zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ko dai aƙida ko tauhidi ko kuma aƙida da tauhidi ko aƙida zalla ko tauhidi zalla to dukkan mu sai muka ittifaki cewa mu ɗauki wannan littafi mai suna al-muqtasarul mufidu fi bayani dala'ili aqsamit tauhid wanda babban malami Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ya ainihin wato rubuta shi to a abu na biyu littafin ya zamanto bai da yawa kwarai da gaske saboda ɗalibai ne mu duka daga ni har ku duka muna ta da abin nan ta tagazawa ne mu samu dai mu tsira zuwa ga rahamar Allah to wannan littafi kwata-kwatansa shafi hamsin da shida ne ko mu ce da biyu wanda kwata-kwata littafin bai da yawa shafi hamsin da da shida ne to insha Allah ta'ala kaga bai da yawan da zai zo ya ice mu ko kuma mu ce mun gamsu mun gimsu mu samu mu gama shi ko kuma a tare shekara da shekaru ana ta bugawa ba a kai shi karshe ba abu na uku littafin ya zamanto ana samun shi wato is available duk inda ka je ka buga za ka samu wannan littafi to alhamdulillahi lalle wannan littafi ana samu ba dan ma wata 'yar tangarɗa da aka samu ba to da kun ganni da kusan guda 200 yau din nan to amma an samu 'yar tangarɗa wanda dole sai sati mai zuwa ne wala Allah littafin zai iso hannun mutane amma dai tabbas littafin is available kuma ana samun shi da izinin Allah so waɗannan ka'idoji guda uku su muka gindaya akan duk littafin da za mu saka mu karantar na farko ya zama na tauhidi ne in dai a wannan daren ne na biyu ya zamanto bai da yawa sosai ta yadda zai zamanto za a yi shi a gama cikin kasa ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu sannan na uku ya zamto littafin yana samuwa is available a cikin ainihin wato kasuwannin littattafai don haka wannan littafi ya cika waɗannan ƙa'idoji don haka shi za mu saka har yanzu ko harafi ɗaya ba mu saka ba mu karanta a cikin littafin ba mun dai yi bayani satin da ya wuce kuma muka sake bayani yau to dama mun yi alkawarin cewa insha Allah ta'ala za mu gabatar da walima na kammala wancan karatun littafi na la ilaha illallah to alhamdulillahi ga walima ana shirin a ainihin wato gabatar da ita a kuma dama muka ce la ta'atikum illa bagatatan eh kamar kiyama ce ba za mu faɗi ranar da ra'ayi ba kawai sai dai in ka duro sai kaga an yi da kai to don haka gashi na ana tarba abinci kuma mun ba da dama kowa ya bude abincinsa ya fara ci in dai har aka abin nan don yau kawai bayanai ne za a yi ni ma ba ko harafi ɗaya ba zan karanta muku ba an gane maganar da ku yau yau ranar figar nama ne billahi lil yawa kuram ka bude kayan ka kawai ka fara ba wanda ya hana ka insha Allah to a karkashin wannan akwai abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko dai muna tare da wasu baki waɗanda dama yan uwa ne ana tare wasu lokuta a majalisi wasu kuma a wasu tarurruka wasu kuma a wasu munasabobi na rayuwa a mutum na farko dai muna tare da ɗaya daga cikin limamanmu shine malam abubakar idris talle ko mu ce doctor ko associate professor a idris talle allah ya saka mishi da alkhairi wanda ko satin da ya wuce shine ya gabatar mana da hudubar sallar juma'a muna addu'a allah maɗaukacin sarki ya yi wa dokta albarka ya yi masa alheri ya sa ya gama lafiya dokta muna ma addu'a muna maka fatan alheri da isowarka wannan majalisi kamar yadda ka saba kuma kusan kusan kullum muna tare da kai mutum na biyu da muke tare da shi a wannan majalisi namu mai albarka shine malam murtala muhammad salih kaugama a imam na masallacin da ke cikin anguwar doma wato can ainihin wato a makarantar bayan doma Allah ya saka masa da alkhairi a masjidu ummuna hawa uku Allah ya masa albarka ɗaya ne daga cikin limamanmu kuma ɗaya daga cikin wanda ke dafa mana wajen gudanar da da'awa a wannan guri Allah ya saka da alkhairi malam murtala mutum na uku da muke tare da shi shine honorable sha'ibu adamu dan majalisa mai wakiltar kwami ina jin ko ko kwami ne ko yawwa so honorable kwami ta yamma a honorable sha'ibu adamu a da yawa dai an san shi tunda na farko dai malami ne mai karantarwa musamman idan dai mutum ya san makarantar ma'ahat to zai yi wahala bai san honorable sha'ibu adamu ba eh muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi mu mun yi karantarwa ma a karkashin sa yana vice principal a lokacin ni kuma ina karantarwa a bangaren haya islam a nan ma an halli tahfizul qur'an wa dirasatul islamiyya Allah ya saka wa honorable kuma mutum ne is friendly man mutum ne mai mu'amala mai kyau da mutane kuma yana da kyakkyawar alaka da jama'a muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani kuma duk wata harka ta addini zaka ganshi da harkar jama'a yanzu ma haka ya fito ne domin zuwa ya je ya isar da wani sako na wani bawan Allah da ya rataya masa sai ga ya dace ya leƙo mu tun da ya san ana majalisi a nan kuma mu yi sallah tare da shi sannan ya gaishe mu don haka a any time zai iya tashi ya isa domin isar da wancan sako ita ma kafin ya tafi ya kamata ya tsaya domin ya gana da jama'a kuma ya gaisa da su kowa ya gaishe honorable muna ma fatan alheri muna addu'a Allah ya saka ma da alheri mutum na uku ko na hudu da muke tare da shi shine barista Umar Abdullahi a ɗaya daga cikin manya-manyan baristocinmu na wannan gari kun san na faɗa muku gara a san muna da baristoci don akwai wanda suke dan mana gani gani hakan nan na fata an gane suna dan mana gani gani to wallahi kana taba ni wallahi ga wanda zai daure ka ne sai igiya ta saura wallahi na fata an gane yauwa kuma lauya ne na gwamnati sannan kuma lauya ne mai taimakawa mutane sosai kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi so kuma yana daga cikin ɗalibai na ilimi hafizin alkur'ani ne gangaran kun dai ji shi ya jajja mu sallah a nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba Allah ya saka masa da alkhairi a mutum na ainihin wato gaba da muke tare da shi a wannan majalisi shine Alhaji Ibrahim Marafan Doma a Alhaji Ibrahim ya saho tare da ɗaya daga cikin yan uwa malam Muhammad Arabi Allah ya saka masa da alkhairi ya zo domin halarta wannan a karatu da kuma wannan majalisi gami da wannan walima da za mu gabatar Alhaji Ibrahim muna ma fatan alheri muna ma sanin da zuwa Allah ya saka maka da alkhairi a mutum na gaba da muke tare da shi a nan shine malam Muhammadu Arabi wanda suke high table wanda su ma duk muna zaune tare da su a wannan guri domin halartar wannan taro da kuma wannan walima da kuma wannan majalisi dai mai albarka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah kuma ya biya su da aljannar firdausi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya to yan uwa a gurguje kowa ya bude nasa ya fara ci malam malam malam Usman ku bude mana yau ba ranar kariya abin nan ba kariya kahi ba tun tsoka ne dan ba ba kahi ko kwaya ɗaya billahi lazi a cikin abin nan eh ba kashi ko kwaya daya nama ne zalla a dunkule kwaya daya sai kai kusan minti biyar kafin ka gama cinye shi yawwa so sannan kuma masu rabo a yi marmaza a kawo gaba gaban nan wajen yan social media eh kowa a kawo masa nasa baba ibrahim baba ibrahim yan media malam wanne malam amur muhammad gombe oh shine yake so jama'a ga ɗaya daga cikin al'amriki shi ma ya halarta wannan majalisi muna tare da shi domin halartar wannan walima da kuma wannan taro malam ahmad muhammad gombe ɗaya daga cikin limamanmu kuma malamanmu a wannan masallaci wanda yake karatun sunan abi dawud a nan masallaci duk ranar ainihin wato juma'a muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi wurin baban noyira ko wanda wani bawan allah da kai magana a waya okay kan zai kawo wannan gudunmawa okay eh to ba da ma a jehi a jehi za mu bayani Allah ya saka musu da alkhairi to akwai bayani da zan so na yi amma kafin nan akwai bayanai da za su biyo baya kamar haka bayani na farko dai shine jawabi na minti akalla ko da biyar daga gurin Dr. abubakar idris falle wanda zai fara mana dan tsokaci kaɗan kafin sauran bayanai su biyo baya insha Allah malam Murtala zai bayani malam Ahmad ma zai yi bayani ko da mintuna kaɗan dan haka za mu fara da Dr. Idris Abubakar Talle ko mu ce Associate Professor Idris Talle Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Prof bismillah eh daga nan ma zai a'a Dr. Abubakar zauna in ka gama hin dawo inda kake kai ka koma eh eh bayani ne dan kaɗan ba wai Allah dokta na fi so ka zauna wallahi inda zai kai dokta ai masu abin sun so ka zauna eh suna suna bukata to shikenan to bari a ƙara kujera eh yawa to shikenan to masha Allah faddal ya doktor na saka da alheri
assalamu alaikum wannan wanne ne yake magana ne oke wannan ne ashe afwa bismillah faddal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد منا قودي والله تعالى دا ينونا من رانا إرن تيو يقوم بام دامر حلرتا كمرحك babu shakka muna gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki tsira da amincin Allah su tsara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya ina ganin babu buƙatar a ce wani abu lura da dama abin da aka tanada kawai a ce a yi walima a ce a sha a ji daɗi a kuma gode wa Allah ta'ala to ina gani kawai sheikh da ko sai wani lokaci in Allah yarda ma yi bayani muna da ƙara farin ciki da kuma godewa Allah ta'ala da kuma salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana wannan ranar da aka ƙara littafi na abin da ya shafi karatun tauhidi Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke masu ikhlasi da kuma yin komi domin Allah ta'ala da neman lada a wurin Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to masha Allah dokta shi ma yace yana goyon bayan a ta a sha a gyatse ba tare da dogon bayani na jawo ayoyi da hadisai ba saboda yau kusan rana ce ta kawai a ta amore to muna addu'a Allah ya saka dokta da alheri to za mu kira malam ainihin wato a murtala sale kaugama shi ma wala Allah akwai yan kalmomi da zai faɗa insha Allah ta'ala kafin mu je zuwa ga al'amriki insha Allah malam murtala bismillah to da Allah kafin malam murtala ya fara bayani wanda ya zo da mota gwari abin nan 2525 ko 525 gwari 525 ya dan toshe ɗaya daga cikin yan uwa zai fita da Allah dan zai a dan zanye masa motar domin ya samu ya fita insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka duk wanda ya shigo wannan masallacin ya san yau rana ce ta musamman bayan an yi karatu an sauka ga murnar sauka kuma ga murnar walima Allah ta'ala ya sanya albarka ciki darussan da malam ya yi a wancan littafi na la ilaha illallah Allah ta'ala ya ba mu kokarin aiki da abin da ya karantar da mu abubuwan da ya zama na hani a cikin wannan littafi Allah ya ba mu kokarin hannuwa da shi to ni zan yi ɗanyi tsokaci ne game da kalmar littafin da ya gabata da ake walima sanadiyar kammala shi sunansa la ilaha illallah to wannan kalma kalma ce mai girman daraja gaskiya wanda babu wata kalma a musulunci da ta kaita ballantana ta fita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalimatul uliya wanda Allah ta'ala na cewa kalimatul lahi hiyal uliya kuma ita wannan kalma ita ce kalimatu taqawa wa kanu a haƙa biha wa ahalaha kuma wannan kalma ita ce kalimatul islam ita ce miftahul janna duk malamai sun sa mata wannan sunaye kuma ita ce kalimatu shahada kalmar da za ka yi ka shiga musulunci wannan kalma ya yan uwa zan taƙaita ga maganganu guda biyu akan ta kawai akwai hadisin da abu sa'id al-kudri ya fito da shi ya rawaito kai imamul hakim da imamu ibn hibban sun fito da shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi allimni shay'an adkuruka wa ad'uka bih ya Allah ina roƙonka ka sanar da ni wani abu da zan dinga ambatanka ko ina roƙonka da shi fakal sai ubangiji ya ce ya musa kun la ilaha illallah ya musa ka ce la ilaha illallah sai ce ya rab hazihi a qad kulli ibadi qul qad kullu ibadika yaquluna hadha wala da gaske cewa duk bayi suna fadar wannan ya Allah kamar iya suna bashi su tushe wani abu dai duk bayi kowa iya cewa la ilaha illallah sai Allah ta'ala ya ce annabi Musa da a ce halittun sammai bakwai gaba ɗayansu da ƙasai bakwai gaba ɗayansu da abin da ke tsakaninsu a cure su a dunkule su a ɓari guda a mizani a ɗauko la ilaha illa fi kifatin wahid lama labbihin na la ilaha illallah ita wannan kalma za ta rinjaye abin da ke sammai da ƙasai gaba ɗaya haka Allah ya faɗa wa annabi Musa alaihi salam hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da shi hadisi na biyu akwai hadisin baddaka sanannen hadisi na abdullahi dan umar hadisin da imam tirmidhi ya fito da shi littafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wani mutumi da aka tada alkiyama aka kai shi gaban Allah da rajista 99 duk ci suke da cike suke da zunubi kuma an ce rijista ɗaya maddul basar abin da ke cikinta gani ido ne duk zunubi ne rijistar nan 99 kowace ta cika da zunubi sai ubangiji yake cewa wannan bawan Allah a tunkiru haza shay'a yanzu a wannan rijista guda 99 mai zunubai kana inkarin wani ba a cikin wanda ba naka bane yace ya rabbi la yace atazalamaka katabati alhafizun marubuta na masu tsawon ku a duniya sun zalunce ka sun rubuta ma laifin da ba naka bai ce la ya rab sai yace sai ubangiji yake ce yake cewa da shi to kana da hanzari akwai hanzarin da zaka bani yace Allah babu yace ni duk abin nan nawa ne ba da wani hanzari sai ubangiji yace inna laka inda na hasana cewa akwai wata hasanar ka guda ɗaya a gunmu ko da ka manta da ta mun manta ba sai ubangiji yace a zo da wata baddaka yin hadisin baddaka to wannan kalmar shahada ya faɗa da ikilasi da aka kawo ta aka gwada ta da wannan zunuban gaba ɗaya wanda rijista ce casa'in da tara kuma a cike da zunubai gaba ɗaya ɗaya an ce maddul basar to gaba ɗaya la ilaha illallah ta rinjaye wannan zulmin gaba ɗaya saboda ka wannan kalma ce ya yan uwa ba karamar kalma ba mu dinga maimaita ta muna ainihin yawan faɗin ta da ikilasi domin kalma ce wanda take kai mutum zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya tsara wannan majalisi da wannan masallaci albarka jagororin tun daga cib imam jagora shugaba da sauran mataimakansa da mu gaba daya Allah yi wa kowa albarka Allah mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masha Allah a bayani kenan gajere kuma mai fa'ida wanda ɗaya daga cikin manyan limamanmu malam murtala sale kaugama ya gabatar imam na ummuna hawa da ke bayan doma Allah ya saka masa da alkhairi to tunda kowa na ga ya shiga nitsarjin da taitayjin eh kowa ya nutsu yanzu baki ya fara cika da da nama so surutu ya dan yi shiru to bari malam ahmad al-amriki an gane ko al-legosi to bari zan kara da dan abin nan ka san shi malam wato ni ban na jima ban ga malamin da Allah ya masa baiwa irin malam ahmad ba gashi ba mazauni ba sai karatun bala'i a kansa billahi liz wallahi tallahi mala baya tsawo kuma kun shaida ku to alhamdulillah to alhamdulillah wa shahida shahidu min ahliha lokacin da ake tubawa eh nace wanda ya ci wannan zai more kawai sai gashi Allah ya kawo maka shi eh daga ikon Allah ne na sai Allah ya kawo maka shi wallahi haka ne yadda ya faɗa an zo za a yanka wannan ana zubawa a ta kawai sai babai ba ya ce duk wanda ya samu wannan wallahi zai mori sai Allah ya bashi shi yasa kullun ka so wa dan uwanka alheri sai alherin ya same ka kai ma eh na a wannan ba ruwanka da shi kar kowa ya taba wannan na a wala sadi wala sadi bai rubuta sunansa akai ba so dan haka da Allah a saurara mala Ahmad zai mana tsokaci na ma mika man littafin da muke so mu mai da gurbin a sa insha Allah ta'ala dan na san yanzu haka karhenta tarihin mai littafin ma sai karanta mana shi yanzu inda malam ne to muna addu'a Allah ya saka malam da alheri a malam fale tafaddali sheikh masruran mashkuran ma'ajuran insha Allah Allah ya saka da alheri malam Allah ya bada da masha Allah masha Allah jazakumullahu khair masha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya wannan zaman da aka zo aka yi a nan ba na tsammanin wuri ne na nasiha da wa'azi dan in na tambaye ku me Dr. Talle biya mana wallahi ba wallahi malam ya ce shi da gabatar da shi ma bai san me yace ba to ga dai manaja nan shi ma ya holayi to da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a dai tara mu a wannan wuri mai albarka wanda wannan ni'ima ce da za mu yi wa Allah godiya a fara littafi kuma a sauke shi gaskiya ne wannan dama shi yasa walimatu shukuri ne wala ni mata shukuri ne wani
wannan kalmar da ne malam ne kadai san me nake nufi da ita a duk masallacin nan to hakikatul amri muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan ni'ima ta sauke wannan littafi da farko muna addu'a wa shi malam da ya karantar da littafin daga farko har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya saka mishi da mafifici alkhairi a ba abin da zamu ce sai dai mu ce malam jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum wa baraka fi juhudikum Allah ya ƙara wa rayuwa albarka a sannan yan uwa da suka yi ta halartar karatun muna roƙon Allah ya ba su lada na zuwa da saurari da suke kuma ya ba su iko da mu gaba ɗaya na aiki da abin da aka karantar da mu inda aka samu kuskure ko tuntuɓe harshe kuma Allah ta'ala ya shafe shi a cikin zukatanmu gaba ɗaya da ku da kuma ainihin mana afuwa da gafara sannan a kusan malam gaskiya bayan ya sauke wannan littafin na a wannan la ilaha illallah kusan wani littafi yanzu da naga ya zabo zai saka shi ma wani littafi ne mai banƙayi ina zuwa malam ya mika min littafin kuma a na dan duba wasu abubuwa daga cikin su al-mukhtasar al-mufid fi bayani dalail aqsam tauhid wannan na, na fara muku albishir shine littafin da malam zai fara insha Allah wanda ya rubuta littafin na Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr al-Abbad wanda shi wannan malamin kusan na dai san shi ne haka a hanyar kafafen sada zumunta amma na san mahaifin shi kyakkyawan sani kwarai da gaske kuma na zauna a majalisin baban shi a lokuta daban-daban ina fata an gane baban sai na cikin manyan malaman hadisi na duniya da suke raye a yanzu abdulmusin al-abbas a wannan littafin na abu dawud da muke karantawa na halarci majalisin shi da yawa a madina a ainihin masallacin manzo alaihi salatu wassalam yana daga cikin manyan malamai da Allah ba su tsawon rai da lafiya da kuma ake amfana da su har yanzu duk da shekaru sun ja to dan shi ya zo ya karbi abun yanzu yana tashe kwarai a bangaren ilimi da karantar da al'umma a madina Allah ƙara wa rayuwarsa albarka babu lokaci amma mun zo ne mu Allah godiya a ce a sha a gode wa Allah to kar ku manta mu ci gaba da sanya malaman mu a cikin addu'a a juhudin da suke Allah ya kara musu lafiya da kuma kwarin gwiwa dan karanta da tauhidi da sunna abu ne da ke da kalubale kala kala ina fata an gane ba abin da ke bukata Allah sai addu'a mallan Allah ci gaba da shiga cikin lamuran ku gaba daya ya kuma kara ba da juriya a wannan abin da ake Allah kuma ya kara hada zukatan mu ya kuma mana tsari da sharrin shedan shi babban da kuma ƙananan shaidanun mutane da aljanu gaba ɗaya yawwa mu ci gaba da kuma ba wa juna uzuri akan dukkanin abubuwan da muke fatan mu shine Allah ya karbi ayyukan mu mu haɗu a gidan aljanna duk an manta da waɗannan matsalolin Allah ya amsa mana malam muna godiya kwarai da gaske wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
masha Allah jazakumullahu khairan so ga nan ne malai yace za ka iya ci gaba da gabatar wannan kuwa kana yi gana ci gaba girka da nama da donor to malam amur muhammad gombe allah ya saka da alheri kun ga dai kwata-kwata magana malam bata wuce minti biyu da rabi zuwa uku ba amma wallahi mun samu fa'ida da ni kai da zan karanta littafin wallahi ban san da ita ba sai yanzu eh gaskiya ne kar ka ganna wai an kar magana wani jeni wallahi in ban san abubuwan san shi ba suna na wallahi ita gaskiyar magana kuma wallahi ka dauki wannan daga guri na in baka san abu ba baka sani ba ranar da ka sani ba magana ta kare ba shi nan kawai ya ci gaba kuma da dorawa inda aka tsaya to Allah ya saka mana da alheri kun ji ya faɗa mana cewa mahaifin shi wannan bawan Allah babban malami ne a hadisi kuma wannan magana da ya faɗa haka take domin kusan yanzu a duniya amma ya ittifaki kusan ba malamin hadisin da ya kai shi kusan wannan ittifaqi muttafaqun alaihi gurin malaman da suke rayuwa a wannan zamanin shine gaskiyar magana su ya gaji kusan su da su Muhammad Nasiruddin Albani da kuma irin su Bin Baz da irin su Usaimin wanda a zamanin su babu kamar su to shi ma a irin wannan zamanin namu kusan gaskiya babu kamar shi kuma gaskiyar magana yana daga cikin abin da ya sa muka zaɓi wannan littafin shine wannan mizar da Allah ya yi wa gidan an gane maganar da ko saboda duk abin da za ka zo na ilimi dole ka duba wannan gida ne suke cin kasuwarsa a wannan zamanin kuma ake yi da su a wannan zamanin to sai kaga kai ma Allah ya tofa abin albarka kuma kai saboda Allah kai ma sai kaga kahi ga cikin waɗanda in dai za a yi magana ta ilimi a duniya dole kai ma sai an yi magana a kanka sakamakon kyakkyawar niyyar ka Allah ya saka musu da alkhairi to yan uwa mun ji bayani a gurin malam Amr yanzu za mu shiga bayanai mun samu malaman mu sun yi tsokaci bayanai da za su biyo baya yanzu guda uku ne a jere bayani na farko shine bayani daga ɗaya daga cikin wato wakilan media committee shine Muhammadu Sani Bashiru Ali wanda zai gabatar da bayani daga kwamitin mu na media tunda na ga ciyaman bai riga ya iso ba ko komanda Rabiu Malam Rabiu Haruna da haka idan baban Maryam yana kusa Muhammadu Sani Bashiru Ali sai zo ya gabatar da bayanin sa kafin mu je zuwa ga bayani na shugaban media committee ko in ce media na bangaren yada karatuttuka shine malam yakubu mai kano to sannan ba ai social media sorry a wanda zai bayanin sa idan ya gama to sai mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin wasu yara guda biyu to sannan kuma sai mu yi bayanin wanda suka ba mu gudunmawa a wannan walimar mai musu addu'a da fatan alheri sannan sai mu addu'a sai mu sallah don haka ba za mu tsawaita ba gaskiya insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri bismillah malam malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kace ba malam Amadu malam yace kasar zami ko tukawa zami
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين muna gode wa Allah Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya mana ina tunawa farko dai za muna gode wa Allah subhanahu wata'ala muna gode wa Allah subhanahu wata'ala ne ba mu daman sauke wannan littafin har sau biyu na farko mun sauke wannan littafin nan a ba zan iya tuna wannan shekaran ba da muka sauke kuma a wancan lokacin ma mun yi walima Allah ya saka wa malam da alheri shi ne magana ta biyu wanda da yawa mutane ba su sani ba amma za mu faɗa wannan to hadisun bi ni'matillah ni ne na roƙi malam na ce don Allah a sake maimaita wannan littafin domin mutane su amfana a wancan lokacin ba baya social media wannan ina gode wa Allah subhanahu wataala kuma gashi na an zo an sake karanta wannan littafin kuma an sauke shi alhamdulillahi rabbil alamin malam jazakumullahu khairan amin wa iyyakum a madadin media committee wanda suke wakiltar board na wannan masallacin muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wataala kuma muna mika godiyar mu gare ka malam da jajircewanka da dacewanka wato a dade ana yi to shi ma wata abu ne wannan istikama ne dacewa ne kwarai tawfiki ne kwarai da gaske to Allah ya ƙara datar da mu amin malam muna muku fatan alheri da kai da sauran manya-manyan malaman da muke tare da su a nan wanda suke ba da gudunmawa a wannan masallacin Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alherin duniya da lahira amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan Allah ya saka ba umar a wannan jawabi kenan na Muhammad Sani Bashiru Ali a wakili na Media Committee yadda ya faɗa haka ne wannan littafi mun saka shi tun Alhaji Abubakar yaya Arbi wanda ya gina wannan masallaci yana raye kusan ba zan manta ba lokacin da na sanar za mu sa wannan littafi shi ya ba da kusan kwafi talatin kyauta yace a raba wa mutane daga ƙarshe muka shawara cewa a bar wasu a cikin masallaci a musu stam na masallaci don haka akwai wani zazzafi da za ka gani akwai stam ɗin masallaci a jiki tun farko da ya bayar muka shawara a sa stam a ajiye waɗanda za su su karanta su ajiye sai su abu na wanda kuma ɗaliban ilimi ne za su iya zuwa su dawo sai aka ba su kyauta kuma haka mutane sai suka yi ta sayowa suna bayarwa ana rabawa mutane Allah ya saka masa da alkhairi da haka ba za mu manta da hi cikin alkhairin wannan aikin ba kuma yadda shi baba maryam ya faɗa bayan mun gama littafin don mun fara littafin yana da rai Allah ya masa rasuwa kafin mu gama to da muka gama muka yi walima sai muka fara tunanin wanda littafi za mu saka to a lokacin gaskiya al'amuran mu na midiya bai yi karfi ba muna da yin karatun ana ɗauka amma tsakani da Allah baya hawa kan midiya to shi baban maryam shi ya bada shawara yace to gaskiya shi yana ga dama maimaita karatu ana iya ƙarin samun fa'ida da yawa saɓanin wacce aka samu a baya don sannan kuma zai ƙara harbawa ya tafi guraren da da bai je ba saboda yanzu ga abubuwa na midiya kuma muka karɓi wannan shawara muka maimaita karatun kuma duk abubuwan nan guda biyu sanda suka faru an samu ƙarin fa'idoji wanda da ba a ambata su ba sannan kuma littafin ya fantsama ya shiga duniya ba ɗan kaɗan ba muna addu'a Allah ya saka da alkhairi wata falala ta ubangiji da Allah ya mana duk garin nan kaf ba wanda ya fara sa ta'alim din wannan littafin sai mu a wannan masallacin amma bayan mu ina jin ni kaina na san malamai sun fi mutum ashirin wanda suka sa suka karanta da littafin nan kusan dukansu kuma daga nan suka ji cewa ga yadda aka yi wannan yazo ya kalli littafin ya ga gaskiya ya dace a karantar da mutane sai hima ya je ya saka to haka aka yi ta sakawa har yanzu nan da nake magana akwai waɗanda na san suna ta'alim ɗinsa daga ciki akwai mai jamin baki malam abubakar suleiman alhullati shi ma yanzu haka yana ta'alim ɗin wannan littafin yau akwai wasu ma a katsina kuma duk daga nan suka abin nan allah ya saka wa kowa da alheri wajen atc shi ma ya saka ok alhaji magaji ok to a masallacin ba fajoro ma to haka dai duka gashi na an sassaka ko ina Allah ya saka wa waɗanda suka saka mun kuma da muka zama mun sunnanta wannan to muna fata Allah ya tara mu da mu da su a cikin ladan a bayani na gaba kamar yadda na faɗa shine jawabin shi malam Yakubu mai Kano a dangane da shine chairman ɗinmu na media so muna so mu dinga ƙara fada da ayyukanmu da kuma inganta ayyukan ba wani bayani zai ba na social media sorry chairman na social media so zai zo yi bayani na abin da ya shafi ofis ɗinsu ne da kuma abubuwan da ake ciki wala'alla na nasarori ko akasinsa da kuma wala'alla irin ƙalubalen da ake fuskanta da kuma abin da ya kamata a ce mun ƙara mai da hankali a kai a matsayinsa na ciyaman so zai mana wannan jawabin a takaice sannan sai mu tafi abu na kusa da ƙarshe insha Allah mala yakubu bismillah ya insha Allah sai kai bayani tun da zai yake zillewa wai ba zai bayani ba nace ai in Allah da hikayi yan hizba ne da mu a nan kata kata in kace ma za ka gudu dace ka za su dan haka ba ka dan haka gara ma ka tsaya kawai yawwa to an kamata zai iya rike kashi kadai
to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna yau Allah godiya da ya nuna mana wannan rana ta soke wannan littafi na la ilaha illallah muna addu'a Allah ya ba mu ladansa ya sa mana shi a cikin mizani na farko dai kafin na fara bayani ina son jaddada mutane zama a nan wurin ba karamin wahala ba ne malam Allah muku albarka gaskiya ji nake kamar bari da shiru kai Allah muku albarka malam zan ɗan yi bayani ne a takaice nasarorin da muka samu a ofis namu na social media wannan karatu da aka idar idan mutum yana bukatansa ga inda zai samu na farko muna da facebook page na shi malam mai suna sheik adam muhammad albani gombe wanda ɗaya daga cikin nasarar facebook din nan ɗaya daga cikin nasarar facebook din nan shine muna da followers mutum dubu ɗari hudu da talatin da takwas muna da manya-manyan ƙasashe a afirka da ake ganin mu kusan guda goma sha takwas a kowane ƙasashe muna da mutum sama da dubu goma at least manya-manyan kenan sannan kuma mun dawo nan ƙasa najeriya manya-manyan tv da ake kallon mu akwai albani tv muna da afirka tv 3 muna da tauraruwa tv duk ana kallon mu a nan daga cikin nasarorinmu mun bude ofis a nan mai katifa plaza a nan tsallake nan bakin hanya mai sama sule street muna da telegram wanda wannan karatun da aka gama muna da audio dinsa tun daga farko har ƙarshe insha Allah ba mu yi misin ko ɗaya ba telegram din kuma in mutum zai sacin zai same shi a sheikh adam muhammad albani bardan sunna muna da whatsapp whatsapp din namu ya kasu kashi biyu shi ma muna da wanda sunansa meyati masjid idan mai bukata zan bada namba yanzu sannan kuma shi ma muna da shi akan sheikh adam muhammad albani gombe nambar shi ne 080 311 24177 080-311-24177 muna da youtube shi ma sunansa iri ɗaya ne sheikh adam muhammad albani gombe barden sunna idan kai sace in ba ka samu barden sunna ba ba shi in ba ne muna da tafsiran da muka yi a masallacin nan na sama da shekara biyar duk ta'alim da ake a nan masallacin da huduwomin da ake duka in ka hau youtube din za ka same shi muna samun matsaloli sai an gama karatu sai a ce ina za a samu to mun samu dama yau za a same su duka akan youtube akwai website da aka bude wanda idan mutum yana bukata darul fikir sunan website din www.darulfikir duk za a samu karatuttuka wannan shine bayani a takaice ba zan gushe ba akwai wanda muke aiki tare da su muna da ciyama malam aminu muna da usman usman usman muna da usman har guda uku wanda kowa yana da ofis ɗinsa muna da biyaro malam umar muna da assistant biyaro ɗinsa ismail muna da malam adamu baban maryam to a taƙaice dai bayan da nake so zan yi kenan ba karatu na zo yi ba so muna fata wayanda suke tallafa mana a cikinku da wanda suke gani mu suke turo mana kuɗi saboda da'awar wani abu mun sha'awa shine akwai mutanen mu da yawa a cikin mu wanda gaskiyan al'amari da kuɗin su suke sa da nan suke wannan abu ba wai kuɗi ne specifically ma sallaci ta bude ko kuma shi malam yake bamu ba ana taimaka mana din daga masallaci amma wasu daga cikin mu za su yi abubuwa da yawa malam zai tafiya ya dauki ɗaya daga cikin mu aje kuma ayi wannan abun a dawo zai bar ayyukansa duka aje ayi to duk aikin mu muna fatan Allah ya sa mana a mizani Allah ya sa mana a mizani baran tashi ba sai na sake daddadawa malam Allah muku albarka Allah muku albarka malam zama a nan sai ran da wani sake zuwa ya zo sake zama kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam masha Allah masha Allah
wato malam yakubu ya ce zaman nan inda akan wannan kujeran ne to Allah ya mana albarka kawai to Allah ya mana baki daya har da kai malam yakubu da sauran al'umma ga baki daya to yan kwa jawabi kenan na ciyaman na social media wanda gaskiyar magana ba za mu gushe ba muna musu addu'a kamar yadda ya faɗa wallahi ayyukan nan tare da su ake komai da ka sani a in na ce komai ina nufin komai domin kamar yadda ya faɗa banda gudunmuwar da suke samu ta ɓangaren mu da ɓangaren masallaci su kansu suna sa kuɗinsu domin gudanar da wannan aiki kuma shi wannan malam yakubu da kuke gani wallahi shine mutum na farko da ya fara maganar a zuwa a ɗauki wannan karatun domin adanawa ya sa da tafiya ta tafiya sai muka gaba wanda ya cancance ya rike chairmanship na social media din in ba shi ba domin shi ne farkon wanda ya fara zuwa ya ce malam gaskiya karatun nan barinsa haka yana tafiya sa kai kai ba daidai ba ne ba mu san ina Allah zai kai mu nan gaba ba ba mu san kuma bukatar al'umma da za ta bujiro nan gaba ba don haka labudda a dinga ɗauka ana ajiyewa saboda bukatar gaba da ya tashi kuma kayan aikinsa ya zo da hinasa ba wanda ya ba shi naira haka ya dinga saya ya zo da su yana ɗauka har yanzu akwai wasu tsofin karatuttuka wanda shi ya ɗauke su da hannun shi Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya biyo bayansa shine malam Aminu malam Aminu ladan koli gashi na a tsaye tunda muka bude bangaren Facebook shi yake kula da ita duk wani karatu da ka gani akan Facebook shi ya dauke shi har rana mai kamata yau in dai ba baya gari ko yana cikin uzurin rashin lafiya ba to zai yi wahala kaga karatu a ce ba shine ya dauka ba so haka suka yi ta tafiya wasu lokuta da yawa su suke sa data su sayi data su ɗauka kamar yadda na sha muku bayani a nan ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba Allah ya saka musu da alkhairi to sannan sai waɗanda suka biyo baya irin su a Usman dan Bauchi wanda duk wani audio yanzu da kake bukata in ka same shi duk zaka same shi zai sauke masu ko kuma yana kula da aikin ba ɗan kaɗan ba da wahala dan na ji audios da yawa da wahala ka ji ma'ana bai ɗauku ba ko wani abu to haka in ka dawo usman mai kyamara gashi nan yana zaune shi kuma kyamara duk kasar da yake ake kalla a talabijin daga gurinsa ake saukewa a tura yanzu haka hudubobinmu na albani tv suna nan is documented don maganar da muka yi da su shine ko da sun saka za su ci gaba da adana mana domin malamin su mala albani ya musu tarbiyya na adana karatuttuka suka ce don haka ko an rasa wani karatu a nan su a neme su muna da kanta musamman na hudubobinmu da karatuttukan mu a gurinsu don haka duk wanda aka tura musu bayan sun saka an gani za su je su adana saboda gaba to Allah ya saka musu da alkhairi su ma Allah ya saka musu da alkhairi to haka Africa TV 3 su ma kamar yadda Malam Yakubu ya faɗa suna saka karatu mu kai jama'a akwai ma gidan talabijin din da wallahi ba biyan su muke ba yanzu irin tauraruwa din nan ko naira ba ma ba su haka kawai idan suka ga karatun mu sai su dauka sai su jefa akwai abin nan Hausa bakwai ina jin a Sudan suke ko a Sudan ne ko ina ne ka kabaru ne ko wallahi hausa bakwai din nan haka sai na koma gida wata ran ina kama su sai in ga hudu bata kuma wallahi kwandala ba ma ba su a facebook suke dauka ba ma sai sun mana magana ba kawai suka gani a facebook suka ga ta dauku kawai sai su dauka murya ta fita hoto ya fita kawai sai su dauka su jefa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya kowa da aljanna to haka Usman a microfinance shi inda ya kware bangaren YouTube ne yayi ya mana yana mana aiki a bangaren YouTube da kuma saita mana abubuwan da ya shafi Facebook din da yanzu haka mun kai matakin da Facebook din ma za ta fara biyan mu kun san yanzu ta ma fara ko to daloli za su fara ba mu yaura kuma ka ga muna canza riga ka ce to dama ya ce za a fara ba da daloli so saboda haka sun ma fara biyan mu yanzu saboda mun ɗauki wasu matakai mun saita abin yadda zai zama yadda su suke amfana da mu ta hanyar amfani da wannan kafa to mu kuma za mu amfana da su ta hanyar wato yaɗa karatuttukan mu sannan kuma su dinga ɗan biyan mu ɗan abin da su ma suke samu a dalilin mu ina fata an gane Allah ya saka da alkhairi kuma duk waɗannan ayyukan su suke zama su yi mitin su tattauna domin gudanarwa Allah ya saka musu da alkhairi to sannan sai a abu na kusa da ƙarshe yauwa malam isa wali jama'a shi ma yana cikin wanda yake taimaka mana kwarai da gaske galibi a a makta na karatu da zaka gani wato video clips da ake yayyankewa galibi shine shine bangaren sa ke kuma kuma yakan yi design ya sa abin nan rubutu da shauransu Allah ya saka malam Isa da alkhairi haka Umar Falo duk wani abu da ya shafi harkar PRO a sanarwa ko rubutu ko kaza to haka ɗaya Usman din da Usman din duka dai Allah ya saka kowa da alheri to yan uwa abu na karshe na ce muku ba za mu kawaita ba gaskiya abu na kusa da na karshe kafin na bayani shine a karatun alkur'ani da za mu saurara daga bakin yauwa in ba manta ba sati biyu ko uku da suka wuce na yi bayani cewa Allah ya azurta ni da samun haddan alkur'ani na 'ya'yana guda biyu shine Muhammad Uthaymin Adam Albani Gombe da kuma Abdulrahman Fauzan Adam Albani Gombe. To munasaba akan wannan tunda kusan kullun da su muke wannan karatu a ni babansu da kuma ku abokan tafiya za mu so tunda duk da cewa sun sa zama nan su dan karanta mana Qur'ani. To dan muna so mu yi tafiyan nan tare da su ko mun kwanta dama ya zamto sun san mun dora su akan wannan layin. Ko ba haka ba? yawa to don haka nakan so su zo domin su karanta wani abu kuma su zauna su saurari karatu ta yadda zai zamanto wannan aiki su idan ana gado to su ma su gada insha Allah ta'ala so za mu fara kiran babban shine Uthaymin ya zo ya garanta mana wani abu na Qur'ani sannan sai mu kira karamin sannan kuma sai mu bayani na wanda suka taimaka aka gudanar da wannan walima sannan sai mu sallah dan haka Muhammad Uthaymin bismillah na to masha Allah mata wai an ce kun shigo amma kuna ta surutu don haka ku ji tsoron Allah ku daina surutun nan Allah ya muku albarka bismillah shek bismillah zauna mana yanzu haka ya hada haddasa kuma har ma ya juyo yana tasmi'i ma'ana yana gyaran tilawa ina fata an gane so a taya ma addu'a Allah ya zaunar da wannan tilawa din domin shi karatun Qur'ani ba wai yawan kokari bane ni'ima ce ta Allah in ya ga dama ya zaurar ma da hi in ya ga dama kuma ya hana ka dan haka sai a taya ma addu'a yadda ya haddace kuma ya dawo yana gyaran tilawa Allah ya bahi sa'a Allah ya sa albarka a cikin abin da yake yi shek bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين, يقو والذين يقولون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم
ka yi kokari amma ka bata a wannan ayar eh Allah ya saka da alheri ya yi kokari Allah ya saka da alheri so muna addu'a Allah ya taurar maka da wannan tilawa taka ya kuma sa albarka a cikin karatunka tare da namu gabaki daya mutum na gaba shine a Abdulrahman Fauzan Adam Albani shi ma zai zo ya karanta mana wasu ayoyi na Alkur'ani mai girma sannan sai mu ji abu na karshe ina Abdu- Abdulrahman Ka- wai wai wai an kare yake zolensa idan aka zo muka yi tafsiri tunda muka karanta laqad radiyallahu anil mu'minina muka yi bayananta to kullun da yamma idan an dawo tafsiri sai ya tambayi mala abdullahi sai yau mala kadar radiyallahu za a tashi shine kullun abdullahi an kan ya ganshi ya zo ya ce yau mala kadar radiyallahu za mu tashi Allah ya albarka eh to bismillah ko ya an dago ka ne eh to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
Masha Allah. Masha Allah. Wala Abdurrahman Fauzan to. to, to Allah ya saka da alheri. Masha Allah. To mi kaba fanka ya hirya masu. Ya cinye taro. Ya cinye taro. Allah ya saka da alheri. To jama'a wannan na'am. eh kai za ka sauke shi ko to masha Allah to wannan shine Abdurrahman Fauzan Allah ya saka masa da alkhairi shi ma Allah kuma ya kara tilawa mai albarka ya kuma ba da karatu na tsoron Allah Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa su yi aiki ko bayan ba ma nan aikin da ya ninninka namu alheri yan uwa abu na karshe kamar yadda na faɗa ba za mu rike mutane ba za mu ɗan ku ya haƙuri za mu ɗan karanta wanda suka ba da gudunmawa saboda kun sani gaskiyar magana mu tsarin mu duk abin da aka yi gaskiya mukan so mu sanar da al'umma saboda jama'a su shaida mai aka yi kuma su yi mana addu'a sannan aiwa wanda suka taimaka addu'a Allah ya saka kowa da alheri a mutum na farko da ya fara ba mu gudunmawa a wannan a, walima shine Muhammad na? okay shine Muhammadu Sani Bashiru Ali wanda ya ba mu naira dubu ashirin Allah ya saka masa da alkhairi a sai wani bawan Allah Ibrahim Hamza ya ba da naira dubu daya Allah ya saka masa da alkhairi sai wani a ibrahim muhammad ya bada naira dubu biyu sai ahmad muhammad sani ya bada naira dubu daya allah ya saka musu da alkhairi sai usman dalha ya bada naira dubu biyu allah ya saka masa da alkhairi sai abdulrahman abubakar ko ya bada naira dubu daya allah ya saka masa da alkhairi sai muhammad arana ne ko abana ya bada naira ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai a lubabatu ko garba ta bada naira dubu ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi sai abdullahi sambo ya bada naira ɗari biyar Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi eh menene tanimu adamu ko ya bada naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi sai muktar sai kullahi ya bada naira dubu biyu Allah ya saka mishi da alkhairi sai almusanna arabi ya bada naira ɗari dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi sai mahmud arabi ya bar naira dubu ashirin Allah ya saka mishi da alkhairi sai umar a barista ya bar naira dubu goma Allah ya saka masa da alkhairi wala Allah ba za ku gane ba sai na nuna barista wannan da yake zaune yawwa ga tilawa ga kuma kokari wajen saito haƙoƙin jama'a sannan ga bada gudunmuwa Allah ya biya shi da aljanna sannan sai ya haya harun ya bada naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alkhairi sai alhaji ta menene tajuddin ne ko jalal auki alhaji jalaluddin arabi jama'a ko ma abin nan sai abin na hajj commission ya ba mu naira dubu ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi yau wato sannan sai akwai bawan allah mana abubakar sadiq wanda ya ba mu katon ɗin ainihin wato drinks katon biyar tare da wani abokinsa shi kuma ya ba da katon ɗaya sannan kuma wani bawan Allah shi ma ya ba da fiye wata leda biyar duk ta hannunsa muna addu'a Allah ya saka mishi da da alkhairi sannan sai a akwai wanda ya ko mana da biredi ni guda nawa ne biredi na kun kirga shi yana da yawa ko kwaya hamsin ne eh baban nuwairar kwaya hamsin ne ko yawwa to baban nuwairar yayi wa magana ya turo da biredin guda hamsin ba biredi da ka sani normal biredi ba irin wannan kek din dai da ka ci da watinsin ne da abu donut dai kawai a takaice yawa ko mu ce cek shi ma turo su guda hamsin Allah ya saka masa da alkhairi a akwai iyalai da su suka dafa domin wani abu wayo ne muku duk na kwashe ladan duk wannan girkin da kuka gani a cikin gidana aka yi shi Wala wani. yawa a a kai malam Mahmud wannan to Allah ya bada lada Allah ya bada lada malam Mahmud yace kuma bayan haka ni ma na bada rago gaskiya ne to Allah ya biya mu duka da mu da ku gaba ki daya so mata da suka girka a su malama Hawwa'u a Ahmad abin da malama Hawwa'u magaji Ahmad Allah ya saka mata da alkhairi wanda ita ce uwar gidana kuma yar izala ce wallahi wallahi tallahi dan baban ta shine training officer na izala na agaji gaba daya ai ka gani in ka taba ni in na kai ka raka gurin izala wallahi ba za ka tare ba yawa dan haka mu yan izala ne gida da waje Allah ya saka masa da alkhairi sai malama abin nan ummi wanda aka fi sani da ummi amma malama Aisha to Abdullahi ita ma ta tana cikin iyalaina ta ba da ita aka yi wannan aiki Allah ya saka mata da alkhairi sai kuma malama Maimuna Muhammad Usman don haka trista ne da ni da kake gani na nan don haka ka yi hankali da ni da lahi da ka bi na a hankali akwai wasu ba na son taɓo gefe na ta har ɓangaren dama ɗin nan wallah ba don wani ba ake bana na taɓa wasu wallahi ga karatu kan yanzu dai nake muku akwai karatu a aina har na taɓa ɗin ma subhanallah Allah ya masu albarka gaba daya Allah ya karo musu sutoci su ma akwai mai sa fararen kaya ga farar zuciya ga farin fata ga imani amma ta wannan bangaren dole ya zama masa karatu insha Allah Dokta ya mana wayo ya koma can baya sai kan zan bayyana sunan ka tunda ka buya amma dan uwan ka tunda bai buya ba shi an gane fito da sauki to Allah ya albarka to waɗannan bayan Allah duka iyalai na muna musu addu'a da su waɗannan yara da suka yi mana karatun Qur'ani duka Allah ya saka kowa da alheri to sannan sai abu na ƙarshe ɗan uwa kamar yadda Malam Amar ya faɗa na'am haka ne ko za ofemina haka to alhamdulillah na'am masha Allah to kun ji a kamar yadda kuka gani waɗanda suke karatun nan akwai na ɗaya akwai na biyu wani abu mamaki babban shi yayi na biyu karamin kuma shi yayi na ɗaya to shi karamin da ya babban da yayi na biyu ya samu naira dubu ɗaya wannan shi ne a haƙun ƙura ƙungi ta biya kenan tun da to sai ta ƙara dagewa kaga yanzu tun daga nan ka samu dubu ɗaya to kaga in baka dage ba to za ta tsaya a dubu ɗayan nan da haka sai ka mai da hankali a babban kuma ko in ce karamin shi kuma ya samu naira dubu takwas da ɗari hudu eh Allah ya saka waɗanda suka taimaka musu domin wannan encouragement ne karfafawa ne da kuma wato saka wa mutum kamar karsashi ne wannan ya dage da wannan to muna addu'a shi ma babban muna tauta san cewa mu'jizar Qur'ani ne ta same shi yawwa da kuma kujerar da ya hau ya ga ta masa girma duk da yana da ɗan tsayi amma kuma sai ta mar girma shi kuma karamin ya zo ya nutse a cikin kujera kuma amma sai sai abin nan so muna addu'a Allah ya saka waɗanda suka taimaka wa waɗannan yara kar mu manta a cikin waɗanda suka ba mu gudunmawa akwai wanda muna nan majalisi ko a ranar akwai alhaji nura ta nan ya tura naira dubu goma allah ya saka masa da alkhairi da wasu da bayan allah da suka yi ta turawa a lokacin ba za mu iya tuna sunayen ba sannan akwai wata mata wanda in ba ku manta ba na ce muku lokacin da muka ba da sanarwar invata sola invata da za mu sa ta turo mana naira dubu ɗari hudu daga saudiya to akan wannan walimar ma ta turo naira dubu hamsin ina jin na faɗa a nan ko to muna addu'a allah ya saka mata da alkhairi na'am yawwa akwai wanda ya sayar mana da nama dan Allah ya kuka ji naman nan mana nama ne ba kashi ba karta ba hamami to wani bayan Allah wallahi muka haɗu da shi bayan ya mana araha ya mana sauki sannan kuma ya ɗauki kilo guda ya saka a cikin yake hima gudunmawarsa muna addu'a Allah ya saka wannan bawan Allah da alheri na'am Adamu Muhammad eh Adamu Muhammad hima sunansa sunan mu ɗaya da shi eh nace to Allah ya saka zama albanin masu nama kai ma insha Allah ta'ala insha Allah to jama'a kowa ba da gudunmawa kuma ba ma so mu rike jama'a kaga yanzu takwas saura za mu yi hakuri mu tsaya a nan kamar da yadda muka sanar wannan littafi shine za a fara karatunsa in ka samu dama ka wallake shi kafin mu kawo shi kenan in baka samu dama ba yayi yanzu mun yi magana da masu kawa in Allah da rana ita yau za mu zo da kofis masu yawa domin akwai wanda sun dan babba da gudunmawa na a sayo kofis a raba wa mutane kuma akwai wanda sun ce in dai aka sanar da har yanzu ba a gaya mana nawa ne kudin littafi amma dai ba zai yi tsada ba in Allah tun da shafukansa bara ɗaya gaba ɗaya ba su kai shafi sittin ba to in Allah ya yarda ba zai tsada ba don haka in muka sanar wanda duk yake so ya taimaka ya saya wa ɗalibai to sai ya sanar da mu sai mu gaya mar nawa ne kuɗin littafin sai ba da adadin kwafis ɗin da ake bukata muna addu'a Allah ya biya kowa da aljannar firdausi dan uwa gaskiya ba za mu iya bayyana farin ciki da jin daɗin wato haɗin kai da ake bamu wajen dan shine kamar yadda mai ɗan kasuwa bukatar sa ya baza hajarsa ka zo ka saya haka ne ko ba haka ba to haka duk mai karantar da sunna bukatar sai samu wanda za su zo su saurara ya gaya musu to yadda da kuka yi mu gaya muku wannan mu ma kun taimake mu domin duk mutumin da ya samu ilimi ko shiriya ta hanyar mu annabi ya ce muna da ladansa da ladan abin da ya aikata kuma ba tare da shi an rage masa komai nasa ba haka in ka zo ka saurare mu ka taimake mu ta ina ka taimake mu shine ka sa mun samu ladanka kamar yadda manzon Allah ya bayyana to saboda haka muna godiya da wannan kuma muna muku fatan alheri muna addu'a kowa Allah ya saka masa da alkhairi dan uwa akwai wani yaro da Allah ta so shi ta so shi ta so shi ba malam Ibrahim wannan yaron da kuke gani jama'a shine takwarana na farko a wannan anguwar shine wanda aka fara min takwara da shi albani sunansa da kuke gani to da Allah yana buƙatar addu'a domin Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe shi da kuma mahaifinsa da larura ta rashin lafiya wanda kuma ɗalibi na ne domin ya zaura a makaranta na a karkashi na a can lokos tsawon lokaci ko tsawon shekaru muna karatu tare da shi da malamai haka to har Allah kuma ya sa maka bar lokos shi yana nan yana ta karatunsa kuma babansa yana tsaye wallahi ya yadda da jarrabawar da Allah ya yi masa kuma yi wannan yaro haka mahaifiyar wannan yaro ta yarda da jarabawar da Allah ya yi musu don Allah muna buƙatar a sashi addu'a domin abin da yake burge mu shine wallahi matsalar tana raguwa a yadda da yake yi din in ka san shi tunda ni na san shi tun yana jinjiri idan ka kalli yadda yake yanzu wallahi da sauki to mun fahimta addu'ar tana karbuwa don Allah a saka wannan yaro a addu'a albarkar wannan suna da yake da shi Allah ya bashi lafiya Allah ya yaye masa wannan damuwa da take damunsa Allah ya sa yadda yanzu muka zo muka gabatar da shi muka nemi addu'ar bayan Allah Allah ya sa mu zo mu gabatar da shi cewa ya warware tas ya samu lafiya garau kai ma in kai wa masa Allah zai maka abin da baka tsammani na alheri mala albani Allah ya baka lafiya Allah baka lafiya Allah ya maka albarka Allah maka albarka Allah ya ba maka albarka to sannu ko to madalla mun gode dan haka mu da Allah a sa mana sha addu'a Allah ya bashi lafiya jama'a za mu dakata ba lokaci prof ya daga hannu yanzu mun baka lokaci prof za ka rike mana wuta gaskiya ka yi hakuri prof ka yi hakuri he ranar sati in mun dawo in kana da bayani za mu baka dama kafin a shiga karatu don allah prof ka yi hakuri don allah prof to amin sun amin mun gode da addu'a allah ya zaka subhanakallahumma bihamdika nashad ake jama'a muna da muna da rashi da aka yi mana akwai dan uwa baba mai lemo da yake kan kwanan masallacin nan kowa ya zo karatun nan ya tashi bakin gate in zai wuce zai gaisa da wannan bawan Allah wasu ma da yawa malam malam Muhammad mai lemo wasu ma da yawa sukan tsaya su sayi lemonsa sau da yawa na sha tashi ya kulla lemo duk da yadda yake nan yadda yake fama wallahi ya kulla lemo ya miko mun tun bana karba sai na fahimci baya jin daɗi sai na fahimci kamar yana ganin ko na dan raina abin ne shi yasa ban karba sai na ce to in dai haka ne zan ci gaba da karba in dai zai sa ka samu kwantar hankali da nutsuwa so wannan dattijo mashin ya zo ya buge shi kuma Allah ya dauki rayuwarsa shekaran jiya ina jin shekaran jiya ne ko shekaran jiya muka yi mar sallah iyalansa sun zo har nan ni bana nan dan su zo su nuna farin cikin su da irin abubuwan da yake gaya musu na alaƙar da muke da shi a nan gurin ya faɗa musu duk alherin da ke tsakaninmu da shi da harkar karatu da harkar ihsani kyautatawa dan abin da duk aka samu a masallaci shi ma a saka shi a ciki wallahi ba abin da bai gaya wa iyalansa ba da ƴaƴansa sun zo har nan musamman dan su yi mana godiya ni ba na nan su kwamanda suka karɓe su muna addu'a Allah ya jikan wannan dattijo Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi wannan jaraba da ta same shi ta zamanto ajalinsa ubangiji ya sa ta zamanto shahada a gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته